إلا رسول قد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم to tun da an yi magana ne a kan lokaci yakin hudu kamar yadda ake faɗi an ba da labari labari ya yafi cewa an kashe manzan Allah wanda labari ne marar tushe wanda shaidan ya yada a cikin mutane lokacin da ake wannan yaki tutun da haka ya faru a tuki ne Allah a nan sai yake yi wa maganar raiti bayan an tambaya shi idan shin idan kafa bayani yana mana wayan mai gudun na yana da matsala baya baya kaɗe da abin kaɗe da kaɗe da mu gyara wani yayin yi wani kuma yara mu ya kawo kaɗe ya faru abin ya ɗauki wannan wannan kan blog din da ya dawo ɗaya wurin da ina ga anan yake sawa ko yake wannan eh anan yake sawa kamar anan yake sawa a a ɗayan nan gaba nake ga kamar na gaba wannan to sa wannan din mu gani kotun ne baya tsare anan yake sawa shi mu gar wala gurin sun goge shi a yana goge yana goge ba ci gaba za a yi ba a baya stop sai dai a za mu ci gaba kar ka goge Allah ana ka bane fa Allah yau shi kenan ya zauna a ba damuwa dai a bari eh a kawai ikon ya yi yawa ikon yalon da yalon yalo a'a eh yawa yalon da da ya kace shi gaba na to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake fada a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana da cewa tunda aka yada wannan labari cewa an kashe manzan Allah sallama kuma a hankali ya tashi to bayan an samu bayan an gama an tabbatar da rayuwar manzala sallam to shi ne wayannan ayoyi daga wama muhammadu din nan zuwa ayoyin da za mu yi a gaba duka ayoyi ne da suke raddi akan maganar a mutuwar manzan Allah ɗin sallallahu alaihi sallama ƙur'ani yana gaya man ayat tana faɗi a nan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah ai ba ma mutuwar manzon Allah ba kowane rai kaga ya mutu to ba zai mutu ba sai da izinin Allah ba wani rai da za a wato zai mutu face sai ya zama wannan ran sai ya zama da izinin Allah madaukakin sarki wato za a ɗan wannan rainin a cikin surori a can wata sura can wajajen isa biyu ƙur'ani ya gaya mana a inda Allah yake cewa ya da biya amonu la tulikum wa amwalukum wala auladukum an zikirillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qawli an yati ahadakumul mawtu ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ده الله يشمي ولن يكر الله نفسا نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون wato idan lokaci ya yi idan lokaci ya yi wato ba makawa la ya sa'akiruna sa'atan wala ya sa'adimuna wato in lokaci ya yi ko da rashin lafiya ko da lafiya ko akan hanya walau kuntu fi burujin mushayyada ko a ina mutum yake idan dai lokacin sa yayi to zai koma ga Allah ba a karawa la ya sa'ati wa sa'atan wa la ya sa'dimuna ba za a jinkirta wa wanda lokacin sa yayi ba kuma sannan duk tsanani idan lokacin bai yi ba ba za a mutu ba za ka gani ai wani an ɗauke shi ranga-ranga an yi asibiti da shi kai za ka ce a idan da za ka fito bakin jirgin asibiti ko ɗakin da yake inda za ka fito za ka ce in ga kowa ba za ka same shi ba amma zai zama mai sai ka ga kuma ya warke har kai ta mamaki ba sai ya warke kuma ya ci gaba da rayuwa wani ma zai iya kamuwa da rashin lafiya ko ta larura ta faru a yi tsammani ma ya mutu akwai wanda za ka ga har an masa wanka har an sashi alkabani wani har an yi sallah ma sai a ga wani nau'i daga jikin gaban jikin sai na motsawa ko ba haka bane sai cewa nan nan ba bai mutu ba ga shi na mutu sai duk abin da aka shirya sai ya ware sai a fasa saboda haka sai an yi mai sai a a tsira da gabani yanzu kuma a dawa magana jinya kaga kuma ya warke kuma lafiya lau ya zo ci gaba da rayuwa saboda ne wala ya taɗi muna ba za a gabatar da rayuwar ba wato ba za a yi gaggawar mutum an gane ba za a yi gaggawa lokaci da ya yi ba a yi jawo lokacin a kashe mutum ba a yi a tsarin Allah. Za ka ji ana cewa, ila ajalin musamma, zuwa ga lokacin da aka kayyade wa mutum zai yi a cikin rayuwarsa, to ba ragi ba ƙari. Haka nan, za ka ga a za ka ga mutum wani kuma lafiya lau har a yi da shi har ya bada dariya har a bashi dariya lafiya lau bai ce ga wani wurin da yake masa ciwo ba amma da safe sai an balla ɗakin da yake sannan a ciro shi ya mutu saboda me la ya sa a ciro na sa'at nan shi kuma tun da lokacin yayi ko da lafiya ko ba lafiya to zai tafi to haka al'amura suke kasancewa a cikin tsarin a rayuwa ɗan adam sai dai mu a cikin rayuwa na masu na rayuwa na wannan duniya ga wanda aka sa musu ruhi da rai amma sun wuta zilawa su suna da safani akan wannan wuta zilawa sun ce ana iya mutum ana iya yana iya ana iya kashe mutum kafin lokacin sai suna ce misali a sun ba da misali suna ce rago yana cikin rayuwarsa sai ka ɗauko wuka sai ka zo ka yanka shi yace tun suka tilla baka yanka shi ba ba kafir ba yana da to hujja da suke gaba ke nan mutazilawa sun ce ko mutum ya dau abin kashewa ya kashe mutum suka ce a'a wannan lokacin sa bai ba kai ne ka jawo lokacin ka kashe shi mutazilawa kenan to wannan aya tana daga cikin ayar da suke karyata su wanda ahlus sunna suke musu raddi da shi suke cewa ne وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كون ري بذات موت بفاتي سيد إذن الله كون ري بذات موت با سيد إذن الله كتابا أي كتب الله ذلك كتابا عنده الله يا wato ubangiji subhanahu wataala ya rubuta wa wannan rai din inda a gare shi mu'ajjalan ainihin muwaqitan wato an rubuta masa lokaci la ya taƙaddamu wa la ya ta'akkaru ko la ya taƙaddamu wa la ya ta'akkaru wato ba za a wato ba za a yi gabatar da rayuwar ba kuma ba za a jinkirta ba to tun da haka ne usafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya aka yi tun da kun sani kuna da ilimin maganar rayuwa cewa ba a mutuwa lokaci da yayi ba in kuma lokaci yayi ba a ƙarawa to menene abin damuwa me yasa ma za ku gudu a wurin yaki ai guduwa a wurin yaki baya kara mutuwa sai ka gama gudun wa ga ashabul fili ba ba mu labari ashabul fili wanda suka zo suka ce za su rusa kaba lokacin abrahata kafin a haifi manzon Allah ai da suka zo suka suka attempting rusa ɗakin kaba da aka da aka turo musu ɗayan ababil dukansu wannan tsuntsaye ɗin sai da aka irga adadin su adadin yawan mutanen adadin tsuntsayen da aka turo daga jahannama kowanne tsuntsun daga sama zai sake masa wannan dalilin da hijaratin min sujjiyar to sai aka bar mutum ɗaya dukansu aka faɗi alamun ka asibin makon amma sai aka bar mutum ɗaya wanda zai koma me zai koma habashi zai je ba da labari saboda haka da ya tafi yana ganin kamar shi ya sha sai da ya je ya bari duk abin da yake faɗa a shi shi ma nasa yana sama yana jiranta saboda haka sai da ya gama ba da labari ai ga shi ga shi ga shi ga shi abin da ya faru da mu ni ma da ƙyar na sha ina shi ma zai sha ba jama'ar musulmi to da haka aka sako masana da shi ma ya zama a wurin ya aka halaka shi to haka ne gudu ai baya hana mutuwa duk inda za ka je wani kundin bi burujin mushayyada duk inda za ka ɓuya ko cikin saura ne sai ta bi ka sannan tsayuwa kuma a fagen daga a wurin kare addinin musulunci ba shi zai kawo ta ba za a iya zuwa a ji ai gumurzu a yaƙi ga masu makami ku kula da makami kuma ku je ku yaƙi kuma ku dawo lafiya wannan duk ana yin magana ne akan tauhidi mutane san cewa lamarin dukkanin kullul amri kowane al'amari a hannun Allah yake wato subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'una komai a hannun Allah yake kuma komai yana komawa ne zuwa ga halar Allah wa mai yi ba duniya Allah ya ce a cikinku a wanda duk ya nemi abin duniya wato wayanda aka ajiye su da Abdullahi bin Jubairu kenan suka sako su don neman ganima aka ce duk wanda ya nemi abin duniya da za mu mina wato nufi min ha wato wanda duk ya nemi ya je dau ganiman nan wato ya ko duniya za a ba shi wa man yuri sawab al-akhirati wanda duk kuma yake neman rabon lahira shi ma mai nuti minha nuti minha za a bashi min sawabiha amma wanda ya nemi lahira din shi zai iya cin biyu zai iya cin tudu biyu ma'ana zai iya samun wato za a iya bashi lahira kuma a haɗa masa da duniya amma duk wanda ya nemi duniya man kare wa man kana yuridu al-ajlata أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم إسرائيلكم مذموما مدبورا wato duk wanda ya zama duniya yake so Allah ya ce za mu iya bashi liman nuridu nan ma ga wanda muke so kuma a yadda muke so za mu bashi duniya da saboda haka wa mai rituwa bal akirati wanda yake neman rabon lahira nuti min hamin sahabiya za mu bashi Allah ya ce wata na jijiyar shakiri da sannu za mu taka wanda suka yi godiya ai waɗanda suka tsaya wato wanda suka tsaya a fagen daga ba su gudu ba kamar su ɗalha bin ubaidillah kamar su a wato abdullahi bin zubairu wanda manzalla ya tsaye da shi yake kare ya motsa da shi da mutanensa wanda duk ba su motsa ba da shi din domin shi da ba su motsa din ba da shi da wanda ba su motsa wannan wuri ba Khalid bin Walid ikira masu bin Abi Jalil duka sun zo sun kashe su sun zo duka sun yi shahada sun yi shahada saboda haka sai zama wanda duk suke neman wannan rabon lahira din Allah ce zai ba su kuma yana daga cikin alfarma na ayar da muka baro baya wa Muhammadu din nan wato duk wanda ya sa wa ɗansa Muhammadu manzo Allah ya ce wanda ya sa wa ɗansa Muhammadu ya kuma sa wa wani ɗan nasa Muhammadu ya kuma sa wa wani ɗansa Muhammadu ma'ana ya Muhammadai uku a gidansa kuma dan su yara annabi to wannan ba za a sa shi a wutar jahannama ba Allah ya yi alkawari duk wanda ko ya sa Muhammadu ko Ahmad daga cikin waɗannan manyan sunaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to alƙawari ne daga Allah cewa duk wanda yake da waɗannan sunaye kuma yayi ne dan soyayyar manzo Allah to ba zai shiga wuta ba wato za a girmama masaukinsa a ranar lahira saboda soyayyar da ya nuna wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasanar da shakirin Allah ya ce da sannu za mu saka wanda suke da godiya amma ya ce su na haka وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما تغفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير مما كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Allah yake faɗa har yanzu a hakkin wannan magana sun san shi a tsarin Allah in an taba annabi to Allah baya bari ayoyi da yawa sun tabbatar da haka lokacin da abu lahabi manzala sallallahu alaihi sallama ya kira ‘yan uwansa a jabal abi kubaikin ya ce musu yanzu idan na gaya muku cewa yaƙi na biyowa bayan dutsen nan zai shigo garin makka za ku yarda suka ce ai ma jarrab naka bilkar biya muhammad ba mu taɓa ba ka taɓa mana ƙarya ba sai ce to in dai kun yarda da wannan to ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah ɗaya ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala ku bauta wa Allah ɗaya kar ku haɗa shi da komai kuma akwai wuta akwai aljanna sai Abu Lahab ya ce ali haza da autana ya Muhammad yace akan wannan ka kira mu akan wannan maganar ya Muhammad akan wannan maganar ka kira mu sai yace tabballaka kamar mutum ya ce wadaranka yana gama faɗa sai ga aya a sai ga sura su gudun eh tabbaje na abina abin wasaba ma agani anhu maluhu wa ma kasaba sai ya sulana ba ma shi ba har da mutanen cikin gidan sai da aka hada wa mar'atuhu amma la tulada fi jidha hablum min masal magana ɗaya yi amma sai da aka jero ayoyi haka za a yahudawa idan sun zo wucewa in sun zo wucewa maimakon in an zo wucewa a ce assalamu alaikum to sai suke ɓoye lamun ɗin sai su ce assalamu alaikum kuma an yi ko a bayan can a kan ƙungiya sun yi irin wannan eh yan ƙungiya sun yi wannan an yi lokacin da in suna jin nauyin ka ba ba za su yi ma sallama ba to sai su ce wannan lamun ɗin sai assalamu alaikum an cire lamu din maimakon assalamu alaikum ta ce assalamu alaikum to shi kuma da larabci akwai abin da wannan yake nufi da an cire wannan lamu din in aka ce assalamu alaikum wai amincin Allah ya tabbata a gare ku ko amincin Allah ya tabbata a gare ka kai da muka yi wa sallama in an cire lamun kuma aka ce assalamu alaikum wai walakantacciyar mutuwa ta tabbata a gare ka eh larabci kenan shi kana canza wasabi to sai ma'ana ta canza eh yana da bambanci da sauran yarurruka za ka iya canza wasabi a kowane yare kuma a gane ma me kake nufi ya zama shi kalmar da ka faɗa ba ta da wani fassara dole sai an dawo fassarar da wato kuskuren da ka yi misali bari ba da misali misali ruwa sai ka ce zan sha ruwe misali kaga canza kalmar aiko to mai ji dai ba kawai zai kawai dole dai ya gane cewa me kake nufi ruwa za ka sha ba ma banda arabiya kana canza wata rito gaba ɗaya ma'anar za ta canza sai a ɗauki magana a kai ta wani wuri to da ka cire lamun kawai sai sai canza ma'ana sai ya zama walakantacciyar mutuwa ta tabbata a gare ka to yahudawa in sun zo za su gaida annabi abinda suke gaya mata ke sai ce assalamu alaikum to suna yi Allah ya ce a'a ai mu ba a taba mana kayan mu wa idza ja'uka hayyuka bima lam yahyika bihi Allah fa yaquluna bi anfusihim laula la azimuna Allah bima naqulu sai suke faɗa wannan da annabi ne abin da muke faɗan da muke koyewa ai da wanga wani abu Allah ce to ga gaya musu hasbuhum jahannam yaslawnaha wa bisal masir ka gaya musu mun ji abin da suke faɗa kuma ga hukunci to in an taba manzo Allah ba sauki wannan aya ayoyin da muke karanta tun daga wa Muhammadu din nan raddi ake yi wai an yada cewa an kashe annabi shine aka aka faɗi ayar baya wa ma kana wa ma kana li nafsin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah bayan wa ma Muhammadu da yake ta biyunta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah akwai ta gabanta wa kayan min da ka karanta arama to to ta biyu ta uku da shine wa kayan min nabiyin kutila Allah ya ce a idan ma an kashe manzan Allah to annaba nawa aka kashe in katala muhammadun in kutila muhammadun fa kasirun min al-anbiya qatalu ko kutilu idan an kashe annabi muhammadu annabawa nawa aka kashe min al-jarai wa qatl al-anwa a ma huribiyuna Allah ya ce tare da mutane masu yawa ai jama'atu wasu malaman tafsiri sun fassara wannan review na din sama da wasu sama da dubu goma an kashe annabawa da mutanen su masu yawa to dan an kashe Muhammadu Sebi kamar ana kalubalantar mai magana ne domin abin da ya faru ana yada wannan ruwa din cewa an kashe manzo Allah sai ga Abdullahi bin Ubay bin Salul shi kuma sai ya zo wurin mutanen Madina ya cewa ku zo ku yi maza maza ku koma addinin ku addinin ku na da kuma daman kun saba da ƴan uwanku kun sassaba da mutanen ku saboda wannan Muhammadu daman na gaya muku al'amarin Muhammadu ba zai kai ba daman muna gaya muku al'amarin Muhammadu ba zai kai ba saboda haka ku yi maza maza maza ku je ku shirya da ƴan uwanku da kuka babbata da su saboda shi ku yi maza ku koma addinin ku shi a ganin sa ranar ranar sallah sai ga ne sai ga wanzu Allah ya bayyana cewa yana raye. Domin me, ai, wuyan annabi ko jikinsa ya fi ƙarfin takwabin wani kafiri har abada. Ba zai taɓa yiwuwa ba, Allah zai iya yin komai, annabawa an bi wasunsu a guje irin annabi a annabi Zakariya. Binsa suka yi a guje kafiran ya gudu suka ya je ya samu bishiya ba matsera ya samu bishiya ta tsage ta ba shi mafaka ya shiga ta mai tarbe suka zo suka ta duba ba su ga yadda ya wuce ba shaɗan ya zuce musu ina ga ya shiga nan aka nemo zarto daga kansa jama'ar musulmi daga kansa suka dinga yanka zarto kansa sai da suka raba shi biyu duniya ke na yi ba wata abu wacce ai annabin Allah annabin Allah inda ta kai wani abu ɗaya da haka ba zai kasance ba amma dai shugaba annabi Muhammadu shine kololuwar halitta Allah zai sheke shi cikin dukkanin wani abin da zai kasance na kasance duk da wancan ma ba kasance ba ne saboda haka wakayen min nabi Allah ya ce annabawa nawa ne a wato aka kashe ma'aurin biyuna kasirun wato masu yawa ba wani ai su waɗanda suke tare da su ɗin nan ba su garkata ba ma a sabon fi sabilillah da abin da ya faru da su wato na wajen ɗaukar kalmar Allah ne da jarahi na daga cututtuka wa katala wa katli an biyahi da kuma kashe annabawansu wa ma za kuma sannan ba su yi rauni ba anil jihadi daga barin jihadi wa matsakanu ko musulmi kauya bale a duhim da wato wato daga makiyansu limautihim limauti nabihim wato da mutuwar annabawansu kama fa'altum kamar yadda ku al'udin antum hina kila kutulan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda da lokacin ana cewa an kashe annabi duk kuka dinga guduwa a'a su wayannan ba su yi haka ba wallahu Allah ya ce shi Allah madaukakin sarki yuhibbu sabirina Allah yana son masu haƙuri to kun ji jama'ar musulmi duk lokacin da kaji an yi maganan haƙuri to wani abu ne na ɗacin rai ya zo wani abu ne marar daɗi ya zo to shi ne ake ba da haƙuri fita a yi yaƙi duk wanda kaga ya fita yaƙi ba dama ya fita a ɗayan biyu ne ko ya dawo ko a dawo da shi ko ba haka bane ya duk wanda kaga ya je yaƙi ko wani irin yaƙi ma inda kaga ya je to ko ya dawo ko a dawo da shi saboda haka waɗannan mutane wanda suka kasance tare da manzan Allah da wanda suka kasance da annabawa baki ɗaya suna fita ne domin ɗaukaka kalmar Allah kuma jama'a jama'ar musulmi na so ku sani shi yakin musulunci gaba ɗayansa suka yakin musulunci ba wani yaki da annabi ya zai samu mutane a wani gari kawai ya daurin da na je kashe su ba yakin da aka yaka domin man al-islam kuwa salam shi musulunci daidai don al'amari yake kawowa lokacin da manzo Allah ya dawo Madina mun sani mun karanta ya zo ya samu larabawa al'ausu wal khazraj ya samu banu quraiza banu nadir banu qainuqa duka wayannan mazauna Madina ne da manzo Allah ya kauro duk da wayannan yahudawa ne kuma suna garin kuma za a zauna tare da su mai annabi yayi sai su ku zo mu zauna mu tsara constitution na zaman madina ba fa ayoyin Allah ba kun gane ba fa wai a yanzu wa'annan wannan zaman za a kawo wahayi ne a zo wato aiwa wasu karfa karfa ba a'a ku zo mu zauna mu tsara dokokin zaman gari ina kamar ne wannan yaran za a fi ganewa ko ku zo mu zauna mu yi dokokin zaman gari kar kwatar ka ta shigo gidana kar irin wannan an gane a in ka zo danja titi in ta nuna misali nake bayarwa ba wai akwai titi a nan lokacin bane in ta ba da dan danja ka tsaya ai ba ayar da ce in kana hanya in danja ta ta bayar ka tsaya ko akwai aya babu amma kuma ne in aka ce za a dinga saba wa irin wannan dokokin ne zai faru kun dinga jin jiniyar da sofi kenan kuna gani idan danjar ta baci ba a kawo yaro ne ba an zo an sa a wajen bai ake karewa saka kowa kawai yana yi wa kan doka ta kauke na yanzu kowa yana neman kowa yana aiki ne da kan kansa to akwai irin waɗannan al'amura na zamantakewar rayuwa da manzo Allah ya zo Madina kiran su yace a zo a zauna a tsara wannan Allah shugaban da yake akwai wanda ya kai wannan san zaman lafiya shine da mulki domin me yana dawowa madina duka suka bi shi daman mun fada sun ta zuwa suna musulunci tun kafin ya kauro har aka turo musu malami Musa bin Umair ya zo jagorance su so amma akwai waɗanda ba musulmi ba Yahudawa a gefe gefe kar a cutar da su saboda haka ku zo mu zauna kuma mu yi alkawari tsakanin mu duk wanda zai yake ku ba za mu taimake shi yake ku ba sannan kuma kar ku haɗa baki da mutanen Makka da na baro ji annabi kenan kar ku haɗa baki da su tunda ko muna tare da ku kun san mu mun san ku ku ba da likitin yadda za a zuwa yake mu wannan aka yi shi yasa ma bayan an yakin azabi bayan yakin azabi lokacin yakin sai su banu kurai sai suka haɗa baki da mutanen makka cewa a zo yaki manzon Allah shi yasa da azama manzon Allah yake cewa ban yadda wani ya yi sallar la'asar ba sai an je banu kurai a je a gama ne kuma da aka je nan ma suka ce suna neman abu annabi ce to abinda za mu yanzu mu akwai ƴaƴanku a cikin mu akwai ɗanku a cikin mu sahabi ne a na manta sunan sahabin mu'az akwai sunan mu'az a cikin sunan sahabin yake cewa shi zai ba da hukunci a kansu ɗanku ne ya faɗi me za a yi muku ya ba da hukunci lokacin yana yana jinya a masallacin manzo Allah ya Rasulullah a yaƙe su a kashe su ba su da wani amfani tunda sun saba da kawai to ba inda musulunci yake zalunci jama'ar musulmi ba inda musulunci yake zalunci ana aika wasiƙa ne ku yi imani asalin taslam ku yi imani za a yi kira ne zuwa ga wayannan mutanen da aka je musu za a yi kira ne zuwa gare su cewa ku karɓi kalmar shahada ku yi imani da manzo Allah shi ma ba dole bane ina ba ta an gane ba wai taklifi bane an zo an kallafa musu dole sai sun yi imani ba a'a su yi imani in ba su yi imani ba to yanzu za su kasance a ƙarƙashin gwamnatin musulunci to za su biya jizya yaran nan kam ya haka ne
goma ta ciki yaran nan sa su goma ciki da Allah goma ta ciki
wato za su biya jizya idan sun biya jizyan nan a cikin bayanin da nake yi jiya na wancan mutumi da yake kalubalantar musulunci yana cewa kawai musulunci zai zo ya ka- ya- ya- ya- ya gaje wasu mutane ya ce dole ya sun dinga biyan haraji in ba ta ba za a yaƙe su to abin da ya kasa sani a tarihi shine ku zo ku yi musulunci misali an zo munan misali a kaddara manzala ya tashi ya je kufa ko wani gari daga cikin garuruka an rubuta musu wasiƙa ku yi musulunci sai suka ce a su ba za su yi musulunci ba addinin su za su yi to musulunci zai tafi addinin su amma da sharadi sharuɗar shi ne na farko ba za ku yarda a yaƙe mu ba ba za a haɗa baki da ku a yaƙe mu ba kuma kuma ba za ku yaƙe mu ba kuma mu ma ba za mu yaƙe ku ba da Allah zalunci ya zo nan na biyu za ku biya jizya jizyan nan da za ku biya kuna karkashin gwamnatin musulunci ne misali wutan lantarki in za a ba wa musulmi wutan lantarki a gidansa to kuma za a ba ku in za a ba wa musulmi ruwan famfo eh kuma za a ba ku in za a gina asibiti a society na musulunci to kuma za a gina mu shi ne a karɓar jizyar da ake yi ba wai cutansu ake ana karɓe musu kuɗi musulunci yana yin wani abu a'a sun shiga gwamnatin musulunci yanzu duk wani alherin da musulmi zai samu tare da su za a samu jama'a an gane akwai zalunci a nan a to yanzu ba ba ma biyan kuɗin wuta ina wutar ha ba muna biyan kudin ne ba ma ina wutar take a wai ƙara ma yana nuna mun sau nawa kai tafsiri a nan da janareto ƙara ma ko ba ka ba ba ma rashin lafiya in mun ja su ya ake yi kuma magani sai ka biya komai sai ka biya kuma sai ka zama da suna cewa wai ka za kyauta a rediyo kyauta a asibiti kudi abin kamar wata ƙasa da wata ƙasa kaman ba kasa ɗaya ba kuma ku gane ba maganan kaman ba ƴan kasa kaman ba kasa ɗaya ake yi ba a rediyo mun ba da magani mata masu ciki kyauta ƙananan yara kaza kyauta radiology ko kyauta abin da ya shafi ɓangaren masu micro wannan masu gwajin jini kyauta a rediyo ba amma abincin yan firamari za mu ciyar da yara yan firamari muna ciyar da yan firamari kai ba za ba muna ciyarwa kyauta amma a rediyo ha in ka je hakan za ka gani sai ka ɗauka wani labarin nan kamar a cikin jirgi ko ba ba to amma wannan jijiya in suka bayar baitulmalin musulunci zai shigo aikin da aka tsara za a yi a gwamnatin musulunci duk suna ciki sannan ya haramta manzala sulari sallam ya haran wanda su ya kashe ahalun zimmati wanda ya kashe ahalun zimmati ana tsere masa da haddi eh wanda ahalun zimma shine wa'annan wanda suke kasan gwamnatin musulunci kenan wani jacob ne ko wani kasa suna ko jacob ko wani emeka yana karkashin gwamnatin musulunci yana biyan jizya kawai sai wani ya ce a haike ba arnan kaza bari mu kashe to sai an tsayar maka da haji kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya kwaci abu a hannun musulmi ya baiwa ba yahudi jama'ar musulmi wai wani adalci ake so ne ina ga aikura adalci kenan shi yasa ma yake cewa in lam a'adil manil adil yake in ban zama adali ba waye zai zama adali in ji manzan Allah ko kun gano mun adalin a na kuka hango shi babu ba za a taɓa samun adali kamar manzan Allah ba domin shi dukkanin ɗabi'unsa ko wata irin ɗabi'a ta annabi Muhammad to ita ce ƙarshe ta kowa a wannan ɗabi'ar sai dai ta zama ta ƙasa da manzan Allah idan maganar amana ne to shi ne ƙarshen mai amana duk wani mai amana duk wani mai amana ƙasa yake da annabi fa ran da zai yi hijira zai koma madina mutanen da za su kashe shi fada da da ajiyoyinsu a wurinsa ku ji don girman Allah wanda suka shirya kisa banu kaza banu kaza aji domin shi manzo Allah kaman banki yake a waka banki ba ana zuwa ajiya bane kowa ya san in dai in dai yana so yayi ajiya ta tsira to go Muhammadu ake kawo sai haka da zai tafi da zai tafi Madina sai ya zauna da Sayyidina Ali kaga wannan na wane ne kaga wannan na wane ne kaga wannan haka ya dinga irga wa Sayyidina Ali ajiyoyin da suke hannunsa in ya tafi wai a kai wa kowa a baiwa kowa kayansa masu neman su kashe kuma kayansu yana hannunsa kuma da zai tafi yake cewa a mayar musu kayansu ya kuke gani yanzu kayana kayanka yana hannuna kuma kana nema na za kashe an yi za mai da kayan nan gaskiya zama nawa ko ba haka bane manzo Allah kenan jama'ar musulmi annabi mu ba kenan akwai kamar namu babu shi sa mu daga musulunci ba inda za mu motsa muna nan a musulunci jama'ar musulmi muna nan kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a cikinsa ya raya mu a cikinsa ya ɗau rayuwar mu a cikin musulunci da jin banzan Allah domin yahudawa su kansu turawa akwai wani bature da ya yi rubutu a turai shi ya nemi tarihin gwaraza ne da aka taɓa yi a duniya tun da aka dan adam ya zo duniya to abin da ya ta nema binciken da ya ta yana neman gwaraza ya littafo gwaraza gwaraza da aka yi a duniya da ya gama ya hada littafinsa ya ce wane lokaci kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ajiye ya ce wane sai da ya gama bature ne mutumin ingila ko faransa tsakanin nan sai da ya gama ya ce a binciken da na yi ba a taba samun wani gwarzo gwarzo irin prophet of islam muhammadu rasulullah yace yace dan ina bature shi yasa na sa Isa dan Maryam a farko amma in dai maganar gwarzantaka ne babu kaman prophet of Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace duk rikicin da ake da shi a duniya ana ta yaƙe-yaƙe yace wannan labarinsa da muka karanta zai sulhunta duka duniya a koma zaman lafiya wanda aka daga wa kofin shayi bai gama shanyewa ba ko ba ku ji ba wanda aka daga wa kofin shayi aka ba shi kofin shayi bai gama shanyewa ba manzo Allah zai sulhunta duniya baki daya sallallahu alaihi wasallam wannan ba ba musulmi da yake bada wannan fatawar ba bature yake wannan labarin saboda ne ya karanta yake kuma shine kadai wanda ya ga mutanensa suna masa wata irin biyayya wanda a tarihi bai taba ganin wasu mutane da suka yi wa shugabansu biyayya irin sahabban manzan Allah da manzan Allah ba su ne yace suna zama a gabansa kai ka ce a tsuntsu na kansu ba kamar mutum ne a ce tsuntsu ya sauka a kansa kuma baya son tsuntsun ya tashi zai motsa to haka suke yi wa manzan Allah biyayya saboda haka ƙur'ani yake gaya mana nawa wato annabawa nawa aka kashi wanda suke a wanda suke tare da su ba su karkace ba kuma ba su wato ba su zama da isai ba wato ba su zama masu rauni ba wallahu sani Allah maɗaukacin sarki hibbus sabiri na Allah yana son wato masu haƙuri wal nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati Allah yace wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika hum muhtadun saboda haka haƙuri babbar riba ce a cikin rayuwa jama'ar musulmi mu rike haƙuri abubuwa da yawa ana samun sabani na zamantakewa da na addini ana abubuwa da yawa na rayuwa a cikinsu akwai sabani da yawa amma an an rike haƙuri to duk abin da aka rike masa haƙuri zai zo ya wuce an aka yi haƙuri shi sama wanda suke cewa wani mai haƙuri yakan yi mai yakan dafa dutse eh hikima ne na bahaushe eh magana ce a dunkula ana ai dutse ba zai an sani ba zai taɓa yin laushi ba abinda ake nufi kawai mai haƙuri zai yi nasara a cikin duk abin da ya faru inda kai haƙuri za ka yi nasara saboda haka Allah ya mana jagora na'am وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allah yake faɗa zancensu bai zamo ba inda katila na biyun wato wurin kashe annabawansu ma a sabatin tare da tsayuwarsu da sabatinsu wa sabrihim da haƙurinsu zancensu bai kasance ba illa kalu illa an kalu sai suna cewa rabbana Allah ubangijinmu gajir lana kai mana gafara akan zunubanmu wa israfana wato da wuce iyakarmu ai tajawazana wato wuce iyakarmu bi amrina a cikin al'amuranmu izana bi an ma bi anna ma asabahum lisu'i fi'lihim wato wato suna kaddara cewa wannan abubuwa da suka suke faruwa da su na karayar yaƙi da ake samu ba komai ba ne illa ne illa wato sabawa da suka yi shi za su samu wannan matsala hakanan su ma sabon manzo Allah ai farko da aka fara yakin Uhud ai take a take take aka kashe mutum bakwai daga cikin kafirai al'amura sun fara daidaita wato musulunci ya fara nasara akan kafirci sai waɗancan suka saba domin sun fara ganin mata don sun taho da mata da ganguna suna kiɗa su kafirai din suka fara ganin a mata suna yasar da abinda suka ɗebo na dukiya da ganguna da kayan kawa suna haurawa duwatsu suna kamar guduwa sai wannan ya ruɗe su sai suka sako daga dutsen da annabi ya ajiye su to kun ga sun saba kenan saboda haka shine tsara su ma waɗancan na annabawa ga abin da suke cewa haka kuma sabon manzo Allah abinda za ku ce kenan igfir lana dhunubana israfana fi amrina wa thabbit qadamana Allah ka tabbatar da digadigan mu bil quwwati alal jihadi wato da tsayuwar mu ka ba mu karfi akan jihadi wansurna Allah ka taimake mu alal qawmil kafirina ga waɗannan mutanen kafirai wato mutanen Makka ko kuma munafukai wanda suke ko mutanen Makka kafiran Makka su Abu Sufyan kenan ko kuma munafukai wanda aka zauna tare da su a Madina su ne zuwa Abdullahi ibn Ubay bin Salul Allah ka taimake mu duka akan su ba ta mu Allah sawabar duniya sai Allah ya zama an ba su sawabar duniya wato rabon duniya an nasara wal ganima a ba su an ba su ganima kuma an ba su nasara wa husna sawabil akhirati sannan kuma da kyakkyawar rabon lahira domin shi rabon lahira ai shi ya fi kyau me muke cewa a doyinmu rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wato rabon lahira shine ai yafi kowanne rabo girma aljannata wato da samun aljanna wa husnu at-tafaddul fawqa al-istiqaqi wato zai zama wato an samu daraja duk wanda ya zama ya samu rabon lahira ai ya fi kowa daraja ko ba haka bane domin iya kurewar rayuwa daman lahira ake zuwa in an je lahira kuma ana gidaje biyu ne kawai imman jannatu wa imman na ko ba haka bane a imma a hadainahu sabila ko imma shakiran wa imma kafura iya abinda mutum zai samu a aljanna lahira shine ko dai a samu aljanna Allah ya bamu ko kuma mutum ya shiga wuta Allah ya kiyaye wallahu ubangiji madaukakin sarki yuhibbul mutinina Allah yana son wanda suke wato masu kyautatawa wanda suke tsayawa a tabarkin Allah ba sa zuya baya za mu tsaya nan a Allah ya taimake mu Allah ya bar afuwa Allah ya dace da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya bukatun mu kamar yadda koyaushe muke faɗa jama'ar musulmi a taiwa mai taiwa ƙasar mu addu'an zaman lafiya sai da zaman lafiya komai yake yiwuwa sai da zaman lafiya ake samun dukkanin nasara a cikin rayuwa in ba zaman lafiya inda za a zauna ma ba zai zauna ba muna gani dai abubuwan da suke faruwa a social media na bornotin nan yadda aka yi ta yi suka yi ta kaurar raki har nan wuraren mu sun zo sun ta tawowa yanzu kuma abin da yake faruwa a jihohin su zamfara da katsina sokoto da kaduna da su naija muna ganin yadda ake ta gudun hijira mutum yana ji yana gani gidansa ne zai bari bai san inda za shi ba ai ba musiba da ta wuce wannan ka fito daga gidanka ba niyyar komawa kuma baka san inda za ka je ba to ba mu bala'i irin irin yaki sun ɗayar kullum yana faɗa ce duk wanda kaga suke so a yi yaki ba san yaki ba ne yaki babu abin da ya bi shi bala'i saboda haka mu nemi zaman lafiya mu dai mu lallaba wato ko ba wutan ma ba damuwa ko ba hanyoyin ma ba damuwa ko ba maganin ma asibiti duka ba damuwa mu dai a bar mu mu zauna lafiya a bar mu mu yi a bar mu mu zauna lafiya mu wayi gari cikin iyalanmu cikin yan uwanmu dan abincin da ake zuwa ake nemowa kaɗan ɗin a bar mu mu je mu nema dan Allah to ba abin da zai kawo wannan illa me illa mu ta addu'a domin abubuwa ne a kunshi a kunshi a kunshi sai Allah ne ya san asalin irin wayan abubuwa ne Allah ne kawai ya san asalin yadda abubuwan suke kasancewa saboda haka babu abin da a al'amari yake bukata illa addu'a domin duk abin da aka yi wa addu'a duk girman san ana so ya zama karami ne zai kankanci sai ya lalace in lalacewa ma ake so duk abin da ake so a yi wa addu'a in ƙarami ne ake so ya girma in an masa addu'a Allah zai girma ta abu ma'ana in an koma ga Allah duk abin da ake nema a wajen Allah Allah zai bayar yanzu taron mun nan akwai wanda in ya ɗaga hannu ya roki Allah ba zai saukar da hannunsa ba Allah yana jin kunyarsa ba zai saukar da hannunsa ba ba ce sai Allah ya biya bukata shi yasa Allah ya sa waliyai a cikin mutane don me don ya zama an samu rahama an samu dacewa in sun yi magana ko in sun nema Allah yana yi musu to da haka mu ci gaba da sa kasar mu a cikin addu'a mu ci gaba da sa Najeriya a cikin addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa dukkanin wani karfi da yake so ya lalata kasar mu Allah ya lalata wannan karfin dukkanin wanda suke kulle kulle na su ga sun hana mutum daɗin rayuwa su ga sun hana mu zaman lafiya Allah ka jarrabe su da rashin zaman lafiya don mu mu zauna lafiya. kusa akwai abin da ake kira dividing and rule a gamban akwai shi ana yin hikima eh akwai wani ka'ida na masu gamban wato in ana so shugaba ko wani yana so ya yi wani abu amma idan mutane yana kansa to akan yi hikima sai a jefa wani abu misali idan ina so zan wuce amma ga taron almajirai ba na so su ga wucewa na misali nake bayarwa wannan to da shinkafa mai zafi kwano uku an gane in na bawa almajiran nan zan wuce sun za su ganda ko ba su ganda ba ba ne lura da na wuce ko ba ka ba za su yi tawawa ni kuma sai na yi ne sai na wuce ba wanda zai ga wucewa to haka ne a gamban suna da wannan sai a jeba muku wani abu ku yi ta mama ku yi ta mama su kuma sai sai su ci gaba da abin da suke yi ana yi shi sa suke cewa ta irin talaucin nan da yake faruwa mutum ya tashi malam Allah da yake yi to irin waɗannan matsaloli na damoyin rayuwa kaga mutane suna cikin kuncin rayuwa kaga mutum ya yi azumi yana cewa da kunu ya buɗe baki misali to an jefo shi ne cikin al'umma don wasu kaɗan su ji daɗi eh wasu dalilin ake so su more in kuma kunkunci kunkoci to wani tunanin ne da ba ya ce a farko kusan shi talakan najeriya damuwarsa abin da zai ci ko sirar ko a maganar riga ma baya cikin ajandarsa ko ba ka ba ko ba ka ba akwai mai lissafin riga babu maganar abinci ne kawai to ta yawuwa a ƙarar ma'ala ta ga alhaji sai an koshi sannan a kawo maganar riga to in baka koshi ba yau in ka koshi to wani tunanin ne zai zo to wannan tunane-tunanen ne ba a so su zo sau za a samu matsala to sai a bar da kullum damuwarka abinci abinci abinci tun kana yaro ɗan ƙaramin yaro abinci ka zama ɗan saurayi abinci ka yi mata abinci ka tsufa abinci shi ke nan kai kan duk rayuwar mu ta ƙare a abinci haka ne mana ko haka bane abinda za a ci abinda za a ci abinda za a ci shi kenan ko in gaga da ta sun zauna suna tattaunawa iran abinda za a ci in gaga matasa shi ne abinda ya sa ko ba wannan bane a zahiri a ma'ana haka ne in gaga an haɗa can ana magana siyasa ko wannan sa abinda zai ce ke magana sai wani sai wani sai wani ana tattauna maganar siyasa kowa dan abin da zai samu yake magana kuma abin da duk zaka samu na akwai abinci a cikin abu kowa gaba ka Allah ya mana dacewa Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarkan banza Allah Allah ya kiyaye mu kowane irin shi sharri Allah ya tabbatar da rayuwar mu cikin alkhairi albarkan banza Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أن أصل الصلاة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك يوم الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.